الرحمن الرحيم يو شا تفر جوات رمضان هجرا من الله دو ليلة تعيون دا أربعين دا أكو وان دا يدي دا شا ترى جوات وقتو دبو بيو دا عشرين دا بيو إن دا قام سوال مالا يحيى أبو بكر إن دا زي منا كراتم القرآن وانا مصمت الله يوم أنا دا إن دا da khalifa abbas kuma ila abbas zai mana fassara ana gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكلوا على الناس يستوفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakace inda shehi ya asusu wannan karatu muna fara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kusanta shi da annabi rahma ko kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka suratul suratul sadaqi Allah kuma ya kawo mu wannan sura wannan sura suratul sadaqi ko suratul wailil mutaffifin duka makka aka saukar ko a madina hadisi da ya zo shi ya sa malamai suke cewa a madina aka saukar dan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ne ya samu yan kasuwa suna yin yadda suka so a kasuwancin su suna yin yadda suka so a awo suna yin yadda suka so a wajen mizani abin da ake sawa a suke ne shi ne wannan sunan da sauka wasu suka ce a yar makka ce a makka aka sauka domin an samu lokacin farkon wahayi sallallahu alaihi wasallam ya samu yawanci sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ɗan kasuwa ne kuma ma'aunan to ala ayi halin dai wasu sun ce a makka wasu sun ce a madina Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da alhairan da yake cikin wannan tana fara da kamar haka wailu bani ya tabbata lil muqaddisina da masu tauye mutu bani wasu suka ce wai dukkan nan wani kwazanzamo ne a cikin wutan jahannam shine ake kira da wai wasu suka ce a'a wani azaba ne a cikin azaba wato ga azaban wuta ga kuma wannan azaban na daban gawa lil mudaffifina ga masu tauye wuta ina ba ta mun wuta allazina su din ne dai idza idza kanu ala nas yastamu idan za su siya a wurin mutane za su je da mudu cikakke suka mutu wa idza qalu
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa idza qalu su kuma idan za su auna aw wazanuhum ko kuma za su auna a cike ne yi kusarun sai su cewa su ne wajen nan bane ya tabbata in za su siya a wurin mutane suna da mudu guda biyu akwai mudin siye akwai mudin siyarwa mudin siye shine wanda za su zo da shi babba babba in za su siya in kuma ka zo za ka in suka zo za su siya sai sun kuma su zo da karamin mudu ko kuma mudin ne amma sun tauye shi wajen aunawa sun san yadda za su yi su zuba ba zai suka mudu ba shi yasa duka a sana'a ba wanda ya kai awo shiga hatsari awon nan na mudu ne wanda ake gwada gero ko dawa ko awo na mai irin masu sayarwa a galan din nan akwai wanda za su je su sa ruwan zafi dan ya rage girma ko su san yadda za su yi tumatir shi ko kuma galan ɗin da suka siyo mai cin galan hudu ne misali sai su kuma zo su auna da wani mai cin galan biyar ko hudu da rabi to wannan duka wannan fannin ya tabbata a su shi yasa kai ne tsaye ba a cutar da kai ba dan an rage maka mu ba a cutar da kai ba wanda ya tauye shi ne ya cutar da kai shi ina ba ta amfani haka wurin masu sai da mai akwai wanda za ka ga sun sayan da za su rage lita din mai za su rage shi za ka ga lalle ka sai mai lita ɗaya amma kuma bai kai lita ɗaya ba amma a zahiri zai nuna maka lita ɗaya su ma wanda duka sun shiga wannan bane don Allah ya tsare Allah ya tsare ko kuma irin sikelin da ake auna nama shi ma sun san yadda suke rage shi sun san yadda yake a daidai to idan suka rage shi ga yadda ya kamata sikelin ya zama da rage kai in an auna idan ka za a auna zai baka zai baka sikeli ne cikakke sikeli amma kuma an riga an san yadda aka yi aka rage shi to wannan bane ya tabbata a gare su ma'ana duk abin da ake auna ake auna shi a mutu ne ko a tiya ko a wani abin da wasu suka suka keɓanta da shi wajen awa ko kuma ya zama a sikeli za a sa ne zai yi rijin lambobi ne za su kirga ko kuma wani abin da za a sa a gwada shi a auna shi ko a karfe ko a abin nan abin au to duka wannan fannin ya tabbata Allah ya kiyaye su ne ubangiji ya ce idan za su siya a wurin mutane za su cika in za su siyar za su tauye Allah ya kare na'am ألا يظن أولئك أنهم ala مبعوثون yusulwashin su suna zaton ula'ika masu aikata wannan aikin annahum mabahukun ba za a tada su bane idan ko kana tunanin za a tada kai kana tunanin akwai lahira me zai kai ka tawiwa me zai sa ka tawi ubangiji yace a wasu suna zaton wa'annan ba za a tada su bane a ranar alkiyama liyaumin ليوم a wannan yini عظيم mai girma yaumin azim a wannan yini mai girma na'am يوم يقوم الناس لرب العالمين yau ma a wannan yini fa ya komin nasu ubangiji zai tada mutane daga kabubbura da rabbil alami zuwa ga ubangijin da aka yi zuwa ga lokacin hisabi ke da shine rabbil alami talikai ga ba daya za a haɗu duk abin da yake ba Allah ba sunan shi alam to duka wannan za a haɗu a wannan rana yawmin azim a wannan rana mai girma to wai shin ba mu hakikancin cewa a tsoron nan bane mun hakikancin to me yasa ake toye mutu me yasa ake rage sikeli Allah ya kare kalla كلا إن كتاب الفجاج لفي
Allah سجين subhanahu wataala ya ce kalla aka jaka tsawa shi kalla tsawa ne saura innal ki- innal inna inna kitabal fujjar lalle ka ga littafin fajirai kafirai masu tauye aiki masu tauye mudu lalle sun ji suna wani wuri ne kuntatacce ina ba ta amfani da wasu jini na da fassaro wasu suka fassara shi a cewa da jin suna cikin wutan jahannama ina ba ta amfani da wasu suka ce sijjin wani rami ne a cikin wutan shi da sijjin da sijjin lalle suna wannan aikin su yana wannan kasan wuta wato shi aikin kafiri a lokacin da ya yi mummunan aiki kasa yake yi in ya je kuma da fisijin za a tabbatar da shi ne a wannan kuzazzamo da cikin wajen jahannama Allah ya kare na'am وما أدراك ما سجين كتاب Allah مرقوم subhanahu wataala ce wa ma adraka ma sijjin waye sanar da kai wannan gurin sijjin din nan ka san shi kuwa to kitabun Allah subhanahu wataala ce wata littafi ne marhum tabbatacce wanda yake rubutacce killatacce wailu ويل يومئذ wailin an للمكذبين ƙara bai tunatarwa ba wancan wailin lil mukaffifina wannan kuma wailin yawma izin bani ya tabbata a wannan ranar lil mukaffifina ga masu karyatawa can masu tauye mutu nan masu kuma karyatawa wannan bani ya tabbata a gare su Allah ya kare na الذين يكذبون بيوم الدين الذين sune din dai yukazzibuna masu karyata biyaumin yin ranar sakamako ranar alkiyama ranar da za a warware ayyukan ba shine yaumin din na وما يكذب به إلا كل معتد أثيم wama yukazzibu bihi ba mai karyata wannan ranar alkiyama illa kullul mutadin sai dukkan dan ta'adda nan mai aikata zunubi tsakanin shi da bawa mai zaluntan dan uwan shi shine mutadin kenan mai ce ta haji mai ce ta iyaka kowa akwai hurumin da aka aje shi kowa kuma ya san hurumin shi talaka akwai matsayin shi basaraki akwai matsayin shi mai arziki akwai matsayin shi wanda ba shi da shi fakiri yana da kowa yana da shi to su Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yukrisu bihi babu mai karyata wannan ranar illa kullum muhajir sai wanda ya zama mai ta'adi mai saba mu ubangiji mai zaluntan dan uwan shi mai shiga haƙƙin wani shine muhajir asiyin mai yawan zunubi shi asiyin ba wanda ake yin masu ubangiji wanda yake aikata mummunan aiki shi ne ta hanyar yin sata ta hanyar shan giya ta hanyar yin zina ta irin waɗannan kaga wani sako ne da wanda ubangiji ya hana bawa kuma yake aikata shi shi ne mai karyata wannan rana na إذا تتلى عليه آياتنا كان أساطير الأولين idza tutla alaihim alaihi ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu na alqur'ani ko suka ga ayoyin mu wanda muka aiko da annabawa da shi kala sai su ce abadir al-awwali ai tatsuniyoyi ne na mutane in an karanta musu alqur'ani sai su ce wannan cikin mutane an dauko wani labari ne na mutanen farko aka zo ake ake ake karanta na كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Allah subhanahu wataala ce kalla aka ran- aka daka musu tsawa aka mai musu da jawabi aka ce barrana ala qulubi a Allah ne subhanahu wataala ya sanya tsafa a cikin zuciyarsu ma kanu yaksubun akan saboda mene a cikin abin da suke aikatawa shi yasa hadisi ya zo ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da bawa ya aikata wani aikin mummuna sai a dauko wani baki sai a dodana mushi wato ma'ana a sa mushi wani alama na baki idan ya tuba ya istighfari sai a wanke shi sai ya koma baki idan bai tuba ba to yanzu bakin kuma ya riga ya tantance to a haka yana aikatawa bai tuba yana aikatawa bai tuba har sai ya zama zuciyar shi gaba daya ya lalace ya baci da aikin mummuna ina fata an bayyana duk wanda bai taɓa yin mummunan aiki baran da zai fara zai yi shi a tsorata ne a tsorata zai yi idan ya ƙara yi to yanzu tsoron ya yi sauki a bisa na farko. haka idan zai na uku to idan ya saba shi kenan ya riga zan mushi biki wannan tsatsan ya riga ya rufe zuciyar shi da yana akwai haske haske da yake tsoron aikata wannan mummunan aikin da yake akwai raguwan haske-haske yana jin tsoron baya ko bai ji tsoron Allah ba yana jin tsoron mutane baya son su gaishe akwai raguwan wannan saboda shi kullun dan adam abin da yake kallo ba ubangiji ne yake kallon shi ba a mutane da shi to idan yana jin tsoron mutanen ma zai yi shi ne a koyi amma idan ya saba ya zama mushi jiki to yanzu zai yi tsaka zuciyar ta yi tsaka ta riga ta daskare Allah ya kare ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ya istighfari wannan bakin da aka diga mushi sai a goge shi sai a wanke shi sai ya kanshi wurin ya zama ya haka amma idan ya sake bai tuba ba to za a ƙara kaga wani ne ina fata an bayyana shine Allah subhanahu wataala ya ce barrana wannan zakatuwan su ta yi tsatsa ala qulubi ma kanu yaksubun saboda abin da suke suna aikata na'am كلا إنه إلى ربهم يومئذ لمهجوبون kalla Allah ce gaskiya ne haka ne ba inna musulun nan an rabbihim game da ganin ubangijin su yau majizin a wannan ranar la mahajubun an sanya musu hijabi an sanya musu hijabi ba za su ga ubangiji ba din mai aikata mummunan aiki idan ya je lahira ba za a samu shi ba yadda zai yi ina fata an fahimta kaga a lahira za mu ga ubangiji ina ba ta fahimta mun yi bayani a karatun da ya gabata to su waɗannan masu mummunan aikin Allah subhanahu wata'ala ce ina za a sanya musu hijabi da mahajubun na ثم إنهم لفعل الجحيم sun innahum bayan an sanya musu hijabi ba su ga ubangiji ba ba su samu ceto ba da falo sai a sanya su a zindi masu jahim a cikin wutar jahim ita wuta da yake tana da sunaye tana da sunaye tawiya jahim lazza duka za ka ji sunan jahannama duk sunan ta shi yasa wani gurin ya zo da kutsama wani ya zo da jahannama wani ya zo da ah, jahim ina ba ta an fahimta to duka kowanne kuma sunanta to shine Allah subhanahu wataala ya ce bayan an sanya musu wannan hijabi sannan kuma a sa su a cikin wutar jahannam Allah ya kare na'am ثم يقال هذا الذي كنتم به ثم تكذبون يقال sai a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shine sakamakon abin da kuka kasance kuna karyatawa kun ce ba lahira ga lahira kun ce ba hisabi ga hisabi kun ce ba wuta ga ku a cikin wuta to wannan shine sakamakon abin da kuke aikatawa Allah ya kare mu da shiga wuta na'am
كلا إن كتاب الأبرار لفي اللين kalla Allah ce gaskiya ne haka ne tabbas innal inna kitabal abrar lalle ka ga littafin masu jin tsoron ubangiji bayi kubutattu wanda Allah ya kubutar yantattu lafi illiyin suna can saman saman shine illiyin sama an ce saboda me yasa aka ce mishi illiyin saboda aikin bawa na kwarai yana tashi ne zai je ya tafi sama ta daya ya wuce sama ta biyu ya wuce ta uku ya wuce ta huɗu haka zai ta ɗagawa illiyin yana sama yana sama ina fata an fahimta shi ko na kafiri a yana ƙasa ne ina fata an fahimta Allah innal kitabal abrar lati tayyib su wanda suka kafirce kitabun tijjari suna can ƙasa mutane Allah ya kare su ko wa'innan suna can illiyin wuri matsaukaki an ce wani guri ne masaukin mala'iku nan aikin zai zai su kuma nan wani sto ne da ake tattara aikin bawa mai kyau shine za su yi ran- za su ubangiji ki rantsuwa da mala'iku masu gaggawan kai aikin bawa na ƙwarai don aka je su kuma nan ne sto za su tara wani ya aikata aikin ƙwarai a kawo nashi wani ma ya aikata a kawo nashi su kuma suna tarawa ina ba ta amfani shi yasa shi dan adam wannan gangan jikin da ka gani ajiya ne shi yasa da ya gama aiki sai a biya abin nisha kasa saboda kaiyewa ne an riga an ɗauki abin da yake da amfani idan ya idan ya aikata kyakkyawan abu shi kenan ya tafi yana cikin ni'ima wannan ko gangan jikin za a je a adana shi idan kuma ya aikata mummunan aiki ƙasa kuma wannan jikin za a je a munana shi shi yasa duk abin da mutum ya aikata shi zai tara Allah ya sa mu da alheri na'am وما دراك ما إليون كتاب مرقوم na'am يشهده Allah ce wa
المقربون ma adraka ma illiyun waye sanar da kai wannan guri na rubuta ayyukan bayi illiyin can saman sama kitabul marqum Allah subhanahu wataala ya ce ai wani guri ne littafi marqum shine kun ji inda ya sa wasu suka ce ai inda mala'iku suke sansani ne ake tattara aikin bayi saboda ubangiji ya ce kitabul marqum wajen da ake rubuta littafi na bayi wajen kiyayewa mahtu yashhaduhu yashhaduhu al-muqarrabun mala'iku muqarrabin na kusa a wurin ubangiji su ma za su ce da sun shaida wani dan wani madalla kanshi wane ne wannan kuma a ce ai wani dan wani ne. wani dan wani ne jikan wani sai su ce madalla yashhaduhu al-muqarrabun kenan su ma za su shaida tun daga sama na ɗaya za a dinga madalla madalla haka haka har aji inda illa yin din kowanne zai ci shahada ul muharram na'am إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
innal ينظرون abrara hakika kaga wadannan bayan kyakkyawan bayi da Allah subhanahu wataala ya musu taniji kalla innal abrara lati inda yin dinnan shine Allah subhanahu wata'ala yake ce mana lati na'im suna cikin wurin ni'ima ita ce aljanna suna can na'im a cikin aljanna Allah ya samu a ciki alal ara'iki Allah ya ce zaka gansu akan gadaji ara'iki irin gado na sarauta din nan karaga yanzurun suna kallon juna kana kallo na ina kallon ka ina ba da an fahimta kana kallon abin da yake bayan ka kana kallon abin da yake gaban ka ta ga yanzu in ka je asibiti wani wasu shaguna asibiti sai kaga akwai madubi a gaban ka akwai a baya ka kalla fuskan ka ka kalla geyan ka to shi na aljanna a ba madubi bane ubangiji ne zai sanya kana kallon abin da yanzu na kuna kallon juna aka ce ai ba wanda zai kalle geyan wani gaba ɗaya ana cikin ta'ira ne gaba ɗaya Allah ya samu ciki na تعرف في وجوههم نظرة النعيم ta'arif Allah ce zaka gane su fi wujuhihim a cikin fuskokin su nadratan na'im zaka ga alamar ni'ima a cikin fuskokin su ka san idan mutum ya samu daɗi zaka gani alama tare da shi ko idan mutum ya ji daɗi ya samu wata wadatuwa to sai ta nuna ko yaya ne sai ta nuna to haka idan muka shiga aljanna cikin ni'ima ubangiji ya ce za a gane wannan ni'ima a cikin fuskoki kana kallon mutum za ka gane kai wani alhamdulillah ina ba ta mai abu wanda za ku dade ba kwani ba in ka gan shi ya yi kiba ya canza sai ya ce maka wani ne ce wallahi ban gane ka ba kai ne ka zama haka wani kuma za ka gan shi kuma ya komace ya suɗe gaba ɗaya ya canza shi ɗin ne amma fentin shi ya canza kala shi ma za baka fa gane na gawa ne shi kuma yau da kullum ta goge shi ina ba ta an bayyana shi in aka je lahira ubangiji ya ce za ka ga alama a fuskokinsu alaman cewa an shiga ni'ima Allah ya sa sai Allah ya ce يسقون من رهيق مهجور kauna Allah ce za mu shayar da su min rahikin a cikin wani takacciyar abin sha a cikin irin giyar lahira din nan ne takacciya wanda ba ta da gani ka ga ta giyan duniya wata irin shirme ne a ciki a ɗibo kaza a ɗibo kaza sannan a sa kafin ma a yi ta sai ta yi wari in an yi ta ma cikin wari ubangiji ya ce a banda na lahira ita takacciya ne maktum kuma abin sha ne wato cikakkiya za a samu maka a cikin abin daidai wa daidai ba katun an cika ta na ختامه مسك وفي ذلك فليتنفس المتنفسون Allah ce hitamu kaga kanshin ta irin kanshin almishi wa fi zalika a cikin wannan al'amarin fa falyatana mutanafisu to ayi gaggawa ayi tsere masu tsere ku tashi a yi gasa wajen aikata aikin alhairi shi alhairi shi ne ake gasar shi wane ya yi nima Allah ya ba ni ikon a aikin alheri ina ba ta amfani amma ba a gasa a harkar duniya don wane ya sai kaza ka ce kai ma sai ka ce don wane ya gina kaza ka ce kai ma sai ka gina a'a ubangiji ya ce akan wannan ne ya falle ta na fi sil mutana su masu tsere suke tsere wajen gaggawa da neman wannan aikin alheri duk inda aka ce yau ga aikin alhaji ya taso to a ga mutum ya yi kura ya miƙi ga dangana aikin alhaji idan za a yi ba sai kana da kuɗi ba akwai wanda shi shawara ko in ya bayar an ci rabon aikin an ci rabon aikin kawai ya ce a yi kaza a yi kaza an aka bi kaza to an bi rabon akwai wanda shi kuma zai tashi ne ya ce bai da shi amma yana da hanyar da za a samu yana ji ya fito na akwai inda za a ci amma ba zai yi jiri kaɗai ba a tashi a ciki akwai inda zai ce to ku saurare ni ana buƙatar ya ji shi kaɗai kila wanda zai yin baya son a san yayi sai ce to bari in jiri ina fata an fahimta akwai wanda kuma in aka ce ga aikin alheri shi din ne zai yi gaggawa yana kyarma zai ciro zai bayar a ajiyun shi zai yi da ƙarfin shi ina fata an fahimta amma yanzu sai kaga sai za ta ne a tsakanin wani ya sa hula iri kaza sai na sa wani ya ce mota iri kaza sai na sa wani ya yi kaza ba a wannan bane ake aikin ba ake tsere a a aikin alhairi ne za ta tsere wani yana gudu kana bin shi yana waike yana ganin ka kusan taba shi shi kuma yana kokarin ya kara karka taba shi to aikin alhairi Allah ya kore mana yin aikin alhairi na'am ومزاجه من تسليم wajidajihu Allah subhanahu wata'ala yake ai kaga abin da aka kewaye ta aka hada ta min tasnim abubuwa ne wanda yake a ciki akwai salama ba rudani a ciki na أين يشرب بها المقربون ainihin Allah subhanahu wata'ala yake wani makwarari ne wani ido ne ya sharabu bi hal muqarrabun wanda makusanta idan suka shiga aljanna su ne za su sha wani ibn natu fa talatu sun wani ido ne zaka ga yana kulkulowa Allah ka bamu
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون wallazi na azarabu Allah ya ce ka ga hakika wanda suka zama mujrimai suka kafirce irin su Utuba irin su Abu Jahal irin su Walid kan zaga sun kasance min allazina amanu da wayanda suka yi imani a nan duniya yadhaqun suna musu dariya wai su talakawa ne su masu su suna da shi su ba su da shi sai kaga suna musu dariya kai ma kada ka zama da duniya duk lokacin da kaga Allah ya baka ba ka fi kowa bane wanda ka gaba a bashi ba ba bai gaza kowa ba ne a ubangiji ne ya tsarin sai ya yi haka ya ba ka dan ya tarfe ka ya ga wani irin godiya za ka yi a cikin ni'imar da ya maka ya hana maka dan ya zarafce ka ya ga wani irin godiya za ka yi a cikin rashin da kake ciki duka jarabawa to za ka ga suna yin ma muminai ina ba ta amfani dan a cikin sahabbai akwai wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce su su wasu ma bayi ne daga baya aka yanta su irin kamar su sai na bilal Allah ya fara musu ina ba ta amfani wasu bayi ne wasu kuma a'a su ƴaƴan ne amma kuma ba su da ƙarfi amma zuciyarsu a tsaye take kamar irin su sayyidina Ammar bin Yasir kamar su sayyidina Yasir Allah ya fara musu to irin waɗannan ne za ka ga suna cikin jariya irin su sayyidina Abdullahi bin Ummul Maktum shine Allah yake gaya mana sai Allah ya ce وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا
wa idza فكهين marru bihim Allah subhanahu wataala ya ce kaga idan aka shigar da su wa'innan marru bihim mu'minai din nan aka sanya su a cikin aljanna Allah ya sa mu a ciki ya tagama gol sai kaga su ne suke shan wannan abin da aka tanada za su sha su kuma wa'incan masu dariya ina suke babu Allah ya sa mu a ciki wa idan qalabu ila alihim alqalabu fakih Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ka gani idan suka dawo ila alihim zuwa ga iya- iyalansu in qalabu fakihin Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ka ga suna ambato ana suna jira fakihin suna ambaton wa'annan mu'minan ko mu'minan suna ambaton wa'annan su mujriman Allah ya kare na'am وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء wa idza لضالون ra'aw idan suka gan su suwa ne kafiran suka ga mu'minan qalu sai ka suna cewa inna haula lalle wa innan lalalu sun bace wai sun bi sayyidina rasulullahi saboda sun bi manzon Allah sun bace na وما أرسلوا عليهم ma ursilu حافظين Allah subhanahu wataala ya ce ba wanda zai iya kare su wa'innan din nan wato ba za su iya su kafiran nan ba za su iya fada ma mu'mini ba alaihim hafizin ubangiji ya kiyaye su wato hafizin shine ubangiji ya kiyaye ka ko ya kiyaye ayyukan da ka aikata ina fata an fahimta kowa su ba za su iya kamo su ba su mu'minan an riga an kiyaye ayyukansu na kwarai su kuma kafiran an riga an kididdige ayyukansu mummuna hatimi na فاليوم الذين آمنوا من الكفار واليوم يرهقون الذين اي a wannan ranan kuma zaka ga allazina amanu wa'annan wanda suka yi imani min al-kuffari gaba da kafirai yalhaqun suna musu dariya su a nan duniya ne suke musu dariya wai su ba su da shi su talakawa su kuma yanzu sun zama ainihin kaskantattun kaskantattu su kuma gasu yanzu su ne masu arzikin masu arziki sai ubangiji ya ce a wannan ranar zaka ga mu'minai suna makafirai dariya alal ara'iki على الأرائك alal ينظرون ara'iki yanzuru Allah ce zaka ganta a kishin gide a cikin gadon mulki yanzuru suna duban su muna duban kafuran masu yin maka dariya masu yin mamuminai dariya sai ga mu a cikin aljanna ana duba suna kishin gide Allah mun gode maka
هل سوف الكفار ما كانوا sai ka ji يفعلون mu'minin suna cewa hal suwib hal suwib al kuffar shin wai yaya kafirai za su tambaye su kun samu sakamakon ma kanu ya faru abin da kuka aikata mu'minai za mu tambaye kafirai su sayyidina ammar su sayyidina bilal za ka ji suna tambayin su abu jahali hal suwib al kuffar shin abin da kuke sakamakon da ubangiji ya alkawarin zai same ku ya same ku ma kanu ya faru akan abin da kuke aikatawa dan ubangiji ya yi alkawarin wanda ya aikata alhaini za a yi mishi sakayyan alhaini wanda ya aikata mummuna za a yi mishi sakayyan mummuna to ku mummuna kuka aikata mu mun aikata alheri mun ga sakamakon mu ko kuma da kuka aikata mummunan kun gani shine ubangiji yake tambaya Allah ya kare mu To kaga wannan shine sakamakon yan wuta kuma shine sakamakon yan aljanna kowa zai ga aikin da ya aikata kowa ba zai zargi kowa ba kowa zai zargi kanshi wanda ya aikata mummuna aiki mu kuma da muka aikata sai mu gode mu ubangiji ina ba ta mu na سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت
suratul inshiqaq Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura suratul inshiqaq a Makka aka saukar tana da ayoyi 25 ko 23 gwargwadon kira muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu da alkhairan da yake cikin wannan sura kamar irin sauran surori ne da muka fito duk zaka ga abu ne guda ɗaya ake nanatawa amma kowanne yana zuwa da siga iri na daban Allah ya ce idan sama'u shaqqat ka ambaci ya rasulullah lokacin da sama ta kekkeci ta kekkeci mala'iku suka sauko gaba wa azinat li rabbiha wa huqqat Allah ya ce ita saman nan ku dama ba ta gun umarnin kowa sai umarnin ubangiji umarnin ubangiji ne ubangiji ya sa ta kekkeci ta kekkeci abin da ya sa yanzu ba ta kekkeci ba saboda ba a ba ta umarnin kekkewar ba wahukat kuma ta cancanta ta bi wannan umarnin wato bin umarnin ya cancanta ta na وإذا الأرض مدت wa idal ardi mumdat Allah subhanahu wataala ce ka ambaci wannan rana ranan da ƙasa zai zama mumdat an tafiyar da shi wato ya zama ba komai komai da komai ba shi ƙasan ne kawai an shimfiɗa ta mumdat shimfiɗaɗɗiya ba wani abin da ya kanta na وألقت ما فيها وتخلت halak wa alqat ma biha Allah subhanahu wataala ce ka ambaci ranar da asan nan ta fitar da duk abin da yake cikin cikin ta wa tahallat ta zama ba komai wato tahallat ta zama ta zama free kenan irin wanda yake cikin ta gaba ɗaya ta fitar ranar tashin alkiyama dukkan dan adam din da yake cikin ƙasa an fitar da shi duk wani dabban da yake cikin ƙasa an fitar da shi duk wani abin da yake ciki na itace na ruwa na komai an fitar yanzu ta zama kuli ba nabi a tare da ita shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ambaci wannan rana na وعدلت لربها wa'azina وهكا ita ma fa kasan nan tana jiran izinin ubangijinta tana saurara ne ita ne da'a ne ga ubangiji da rabbiya wa hukka kuma ta cancanci ce wannan ta cancanci ta zama mai da'a ga ubangiji ta ji sama ita Allah subhanahu wataala haka ya halicce ta wa azinat li rabbiha wa huqqat ita ma kasa wa azinat li rabbiha wa huqqat to kai kuma dan adam ba kana kai ma ka zama da rabbiha wa huqqat din kana bin umarnin ubangiji kana sauraron abin da Allah ya ce kana sauraron abin da manzon Allah ya hana kai ma ka zama a cikin haka na يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ya ayyuhal insan ya kai dan adam ka je ji makoman sama ka ji makoman kasa to kai kuma dan adam innaka kadibun ka zama mai kwazo a cikin aiki ila rabbika zuwa ga wurin ubangijinka kadahan kwazon fa ba na sauki ba fa mulaki irin kwazo na saduwa da ubangiji ka ji sama dai tana bin umarnin ubangiji kasa ma na bin umarni ba ta saba ma Allah to kai kuma ya ayyuhal insanu innaka qadir ka zama mai kwazo a cikin aikin alhairi ka sani ila rabbika zuwa ga ubangijin ka ne kada hasuna wannan aikin da kai na kwazo za ka sadu da shi duk abin da ka aikata zuwa wurin ubangiji anan za ka haɗu da shi Allah ka damu da alhairi na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا man uce kitaba hudiya kaga wanda ya karɓi littafinsa da hannun dama mumini kenan fa sawfa da sannu yuhasabu hisaban yasira ubangiji zai mishi hisabi hisabi mai sauki hisabi mai sauki Allah ya sanya ai mana hisabi mai sauki na ba da amma shi yasa shi hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai da Aisha ta rawaito hadisi Nabi na cewa dan Adam duk wanda aka ce za a yi mishi hisabi to ba zai tsira ba ba wanda zai tsira in aka ce za a yi maka hisabi ba za a tsira ba sai sai yadda Allah ya kara maka yadda sai ce ya rasulullah gashi kuma ubangiji ya ce fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ce ai wannan kamar yanzu a aje akwatuna ne sai a gwada sai a ga wani akwati ne ya fi nauyi sai aka ga aikin alherin shi akwatin aikin alherin ya fi nauyi sai a ce to kurin jayar da aikin alherin amma idan aka buɗe akwatin aka ce kowanne za a zazzago a ɗaga shi a yi mishi hisabi ba wanda zai sha ina ba ta an fahimta amma tun da akwati ne yanzu kawai a dunkule akwai dan baki baki akwai dan ja akwai fari akwai fari tar to duk ya hada wannan akwatin sai ya zama kawai farin yarin da ya bakin shi kuma wannan baki ne dan farin dan kadan ne sai ya zama bakin yarin da ya farin aka ce to sai a dauki amma aka ce za a dauko akwatin ne a zazzage a dauko wannan a ce to rana kaza wata kaza a wuri kaza kai kaza to ba wanda zai ya sa ko a duniya mutum yanzu ya ce ko mun kwarewanka a zaunar da kai a ce za a yi maka tambaya to a wannan tambayar insha Allah in dai za a bi ka cikin cikin ba wanda za ka sha ba wanda za ka sha ina ba ta an fahimta shi ya sa kawai sai dai a lallama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku sawfa yuhasabu hisaban yasira to kai ma ko gida ka zo ka tarar an yi abu ba daidai ba to kar ka zafafa da bincike in ka zafafa da bincike wajen karewa ma sai a ƙara faɗawa ina ba ta amfani da sai kawai karibi haka ake yi ya sa a cewa kowa dole sai an gwada shi ya koma daidai ba za a iya ba tun da kaza Allah ya bar bayi wani ya fi wani wani ya fi wani kiyayewa wani shi fa in bai ji shi a cikin haram ba bai da natsuwa wani kuma in ya haɗu da aran ko ɗan yaya ne bai da natsuwa ta haka Allah ya bayi kai ma aka dole ka haƙura ka basu ina ba ta an bayi shi yasa shi jarabawa fitina ne kaga ai za ka ga akwai ƙalubale mutum har ya tunanin cewa zai tsaya a gaban ubangiji ubangiji ya mishi jarabawa to me za ka ce ma ubangiji ya za a yi ka kare kanka har tunanin tsayuwa a gaban Ubangiji ya maka hisabin ma sako ne, shi kan shi zunubi ne. Wa ka shirya kenan. Ina ba ta an bayyana. Shiryawa ne yasa kake tunanin cewa har za a haɗu ranar da aka haɗu ga abin da zan ce ga abin da zan ce na shirya abin da zan ce. Kamar duniya? A ai aiki ɗayan kan aka ɗauko kawai aka zare ta guda ɗaya a aikinta wanda ta fi kowanne kyau ɗin a ɗauko ta a zare ta sai an same ta gaba ɗaya a cikin ɗin ina ba ta mai shi yasa ko a makaranta ne kana jaraba da yara in ka ce za ka tsananta musu ai za ka ga ba za a sama kai ne za ka zama ka samu kiluwa kai malamin kai ne za ka samu kiluwa dole sai ka gani kai kamar baka gani ba wani duk abin da ya haddace ya haddace shi zai iya rubuta wani kuma ba haka bane sai ya ma dan rubuta in ya dan kalla ya tuna abin da ya rubuta to in ka dan killa ido ka ganshi dole kawai ka ya gudu amma an kace zaka wanda ma kaga ya dage yana rubutun shi ma da wani abin da ya dogara kai ma yanzu da ka zo matsayin kana zara idan kana wani abun nan inda za a ɗauko bidiyon ka na baya sai a sha mamaki karke kai littafin hand out din kake zuwa ka sa aka kare gaba ɗaya ka buɗe a haka a haka ta shallake har ka zo inda take dole sai an dan gani a dan kauda kai a dan abun nan a dan raraka shine kawai sai a wuce ina ba ta amfani shi za ka ga yanzu ma'aikata ba gashi nan cikin wahalar da ake ciki ba ce yau za a yi screening gobe a yi screening har yanzu abin da ake so a gano a screening ba a kai da shi ba to ai ba za a kai bane saboda kai dan adam ne kai ne screening din shi wanda kake ma screening din dan adam ne daga lokacin da kace za ka yi mishi daga lokacin zai fito da wani sabon salo kana cewa za ka yi mishi to shi kuma yanzu ya fara tunanin ya zai ya fita tunda ka ce za ka yi ko to ya zai ya fita saboda kai dan adam ne shi ma dan adam ne tun da kaga Allah subhanahu wataala ya shiru a wasu abu kai ma sai ka shiru kawai sai ka buga tebur ka ce to in aka sake daga yanzu na ja layi kana zara ido kana waigawa to sai a ji tsoro amma yanzu ai malamai ma mun saba da sikirinin ai tun ana yi ana jin tsoro za ta zama jiki sai dai kaga mutum da dan leda ya ce wallahi za mu je sikirinin ne na mutum an yi ta ba iyaka dole sai an kawo da kai a wani abubuwa Allah subhanahu wataala ya sa hisabun ya zo da sauki so mu yuhasabu hisaban yasira na'am wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah ya sai kaga ya juya idan ahli zuwa ga iyalansa masruran yana mai farin ciki ya karɓi littafin shi da hannun dama na'am wa amma man utiya kitabahu wara zari fa sawfa yad'u wa amma man utiya kitabahu wara a bahari amma kaga wanda ya karbi littafinsa ta bayan baya wara a zahari kenan a bayan baya an ce zai mika hannun dama ne sai a rike dama sai mika hannun ita ne za ta koma kuma ta shiga ta ciki ta koma ta baya wara a zahari kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa sawfa yadqu tawwa wannan da sannin zai kira hallakan shi ya hallakan shi Allah ya kare mu haka za ka dina ya hallakansa ya tabi la ta da saburan wahida ka da saburan sira sira kada ka kira hallaka in kira da yawa ya da ya fashi ya lalace so fa yau da ku Allah ya ce ويسلى سعيرا wai sa'ira ai da yana cikin kiran hallakan nan nashi ubangiji ya ce za a jefa shi a cikin motar sa'ir kun jiran kuma da yadda ta zo ko so fa Allah subhanahu wataala ce wisa la sa'ira إنه كان في أهله مسرورا innahu kuma wannan me wanda ya karba littafin shi da hannun dama kana fi ahli da ya kasance a cikin iyalin shi a duniya masaruran yana farin ciki shi yana ganin ya hai ba kaman shi ya tattara komai a duniya yana cikin mai farin ciki yanzu kuma a lahira ya zama ya salauna a zahira na إنه ظن أن لن يهورا inna kusan da shi ya riga ya hakikanta cewa Allah mai kura ba za a tashe shi ba wai in ya mutu ya mutu kenan ba ranar tashi da haka ya ci banza a duniya wani ai akwai lahira akwai ranar tashi na بلى إن ربه كان به بصيرا bala lalle haka ne za su dawo inna rabbuhum lalle ubangijinsu inna rabbuhum lalle ubangijinsu kana bihi basira ya kasance yana kiyaye ayyukan ba yana gani duk aikin da ba wai aikin da yana gani na'am فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق fala kusum Allah ce ina rantsuwa da shafaqi da shafaqi lokacin da rana ta fada jadda jajjara buwan jajjadin nan shi ake kira shafaqi sai ta bace shaki shiga ina ba ta amfani da za ka ganshi ta yamma lokacin da rana ta fada jajjadin zan yana nan yana duhu na kare shiga yana raguwa to daga lokacin da ya bace gaba daya to daga lokacin kuma isha ta ta shiga sai ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan lokacin na shafa gidin nan wallahi Allah ya ce ina rantsuwa da dare wa ma wasaka da abin da ya kunshi daren wato da abin daren da ya kunsa duhu kenan da ababen tsoro da ababen jin daɗi duk daren ya kunsa ai ko wani shi a lokacin dare ne lokacin jin daɗin shi a lokacin zai tafi aiki zai burka ga mashin ɗin shi cikin sanyi ya okada zai hau motar shi wannan musamman lokacin da duniya take kwance an gani to shine ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan daren da abin da daren ya kunsa na'am والقمر إذا اتسق Allah subhanahu wataala ce wal kamar ina rantsuwa da wata tauraro wata idan ta faka lokacin da ta cika ta ta cika kun san daga lokacin da wata ya fito yana karuwa ne ya hasken na karuwa har zuwa lokacin sha hudu ga wata sha biyar lokacin ta kanta kenan daga wannan kuma sha shida sha bakwai yana baya yana ƙasa to ubangiji ya ce ina rantsuwa da lokacin da gari a wata ya cika cikin wata kaga kamar kace ubangiji ya ce yana rantsuwa da daren goma sha hudu kenan ko gwargwadi ina ba ta fahimta na'am لتركبن طبقا عن da طبق tarkabu nan tabakan da- an taba lalle dan adam yana tashi ne daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi daga rauni zuwa ƙarfi daga rashi zuwa samu daga samuwa zuwa mutuwa tabakan an taba haka dan adam yake yau kana da shi gobe ba ka da shi ka saba da wannan ka saba da haka ka saba da akwai ka saba da babu So, in kai haka sai ka zama komai na yana tafiya tafi ka yadda da samuwanka tun da ka samu kuma ka yadda akwai ran da za ka mutu dabakan an daba ka yadda in ka mutu za a tashe ka tun da har ka mutu to wannan shi ne dan adam shi a cikin wannan mataki yake daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi shi yasa kullum za ka ga dan adam ubangiji ya yi mishi hikima sabuwa duk lokacin da ka ga dan adam yana cikin kuruciya Allah ubangiji ya tattara mishi abubuwa aka tattara mishi samu to za ka ga a cikin samun akwai kuma abin da ba a yi daidai ina ba ta fahimta amma idan ya sha wahala yana samu yana rasawa yana faɗi yana tashi to ran da abin ya zo mishi ranar ya san muhimmancin shi ya san idan mare shi ya zo ya san yadda zafin rashi yake zai iya taimaka mishi ya san idan ya zo zai yi tattali saboda ya san wata rana fa zai iya rasa dan ya fito cikin rashi shine ubangiji yake gaya mana tarbarun na tabagan an taba na فما لهم لا يؤمنون fama lahum la yu'minun wai kafiran da me ya same su ne ba su imani ba me ya hana su me yasa ba za su imani ba fama lahum la yu'minun na وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون wa idza quriya alaihim alquran idan aka zo ana karanta musu alqurani la yasjudun ba sa kaskantar da kai su imani su tunda kafirai ne ba za a ce ba su sujjada ba a'a su kaskantar da kai su saurari mai karanta alqurani ina ba ta amfani summa abasa wa bafara summa adabara wa takbara fa qala in hadha illa sihr in hadha illa qawlun bashar haka zaka ji suna faɗi ubangiji ya ce to me yasa ba za su kasantar da kai ba me yasa lokacin da ake karanta alqur'ani ba za su yi imani ba kai kuma mumini me yasa lokacin da kaji an karanta qur'ani zuciyanka bai zai sassauta ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wailil lil mudaffifin ka ji an faɗa haka qur'ani ya faɗa kuma ka zo kana tauye gudu me yasa ne kai ka ji ubangiji ya hana kaza ka zo kana faɗa ma kaza me yasa ne me yasa zuciyan ba za ta sassauta me yasa zuciyan ba za ta miƙa wuya ba ina ba ta an bayyana to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana la yasjudun na'am بل الذين كفروا يكذبون waɗanda kafaru sai dai su waɗanda ka- suka kafirce yukazzibun sun kasance suna karyata alqur'ani suna karyata manzon Allah yukazzibun suna karyata ranar tashin kiyama Allah ya kare mu والله أعلم بما يوعون wallahu ubangiji fa alam ya san ya kiyaye bima yuqul abin da suke aikatawa wato duk abin da suka tattara ubangiji yana sanar da shi ya kiyaye kai ma ka sani duk abin da kake yi bawa ubangiji yana sanar da shi ka ji tsoron haduwanka da shi a ranar mutuwa ko a ranar sakamako na'am فبشرهم بعذاب su أليم wa'annan fa masu keta haddin masu keta iyaka ubangiji ya ce fa bashirhum kai musu bishara ka san a hausa aka ce albishirun ka me zaka ce Eh, to ka in ka ji an ce albishirun ka akwai wani abu mai daɗi da zai zo to albishirun ku ubangiji ya ce musu albishiri bi azabin alim da azaba mai radadi ita wannan albishirin ba irin albishiri da zaka ce gora fari ko ja ba Mm, ba irin shi bane a'a bi azabin alim ne da azaba ne da Allah ya kare na'am إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Allah subhanahu wataala ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani kaga ba ai kudin goro bace shi yasa ba yanda za ka yi kullun ka miƙe ka ce wai ba mutanen kwarai ka ce wai yanzu ba mutanen kwarai kai tun a faɗan ba mutanen kwarai kai ka tira kanka kai ma yanzu a mai magana ba za a saurare ka ba dan kai ma ba mutumin kwarai bane saboda ba kai ma wanda kai zaton ba kai ma mumini kyakkyawan zato ba balle kai ai maka duk inda aka koro sai ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce banda kaza sai dai kaza banda kaza mutum da kace ubangiji yana cirewa yana rarrabewa kai ne yasa ba za ka rarrabewa akwai yanzu mutanen kwarai akwai adalai ne haka za ka ji mutum yana cewa to tun asiri ya cire kanshi ba adalai ba shi kenan ina fata an fahimta to ku kallana Allah sai ya ce illal ladina amanu sai wa'inda suka yi imani sai ya ce wa'adin salihati shi imani ba a yin shi kawai da baki sai an yi da aiki shi ake kira da imani duk inda imani ka zo sai aiki ya zo innal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr haka ba innal ladina amanu wa amilus salihati kadat lahum jannatin firdausin nuzula duk inda ka ji innal ladina amanu sai a ce wa amilus salihati ba kawai ka cewa na yi imani kuma ka zauna siddan zai yiwa na lalazina amin hakika ka ga wanda suka yi imani wa adil salihati suka yi aiki na kwarai lahu suna su dinnan ajrun ghairul mamnun suna da lada wanda ba shi da iyaka ladan ba shi da iyaka ina ba ta hankali ba da sauran lokaci ne ko sauran minti goma to mu tsaya nan kowa Thank you.